أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ɗai ga watan rabi'u thani hijira 1445 wanda ya yi daidai da ranar 16 ga watan oktobar miladiya 2023 da halin da yake cikin wani ranaku muna rukun ana datar da musu abinda yake shari ne allah ya yafe mana kuma ya kare mu daga gare shi muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondudin daidai kasuwan banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratu maryam tun daga farkon sura Allah ya ba mu iko har mun zo aya na 21 ya za mu tashi aya na 22 zuwa abinda Allah ya so. Jiya mun ɗauko labarin Maryam Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yadda da kuma ɗaukaka darajinta a cikin wanda Allah ya mata darajin. Mun ji Allah ya ce da annabinsa ka ba su labari game da ita Maryam. Haka ne ko? Na, Allah yake cewa ita Maryam yayin da ta nisanci mutanenta ta ɓangaren gabas, ta sanya shamaki tsakaninta da su don yin ibada. Tana wannan hali sai Allah ya aiko da manzonsa shine Jibril zuwa gare ta. don yi mata bishara da cewa za ta samu ɗa ba ta hanyar ta yi aure ba har take mamaki take ce da shi yaya za a yi na samu ɗa alhalin ni ba mai miji ba ce kuma ni ba macen banza ba ne jibril ya ce da ita haka dai allah ya hukunta kuma al'amari ne wanda allah ya kaddara shi zai kasance sai ga shi Allah ya kaddara abin da yake son ya faru to mun zo daidai nan gabar sai lokaci yayi to yanzu a tattaunawa da Jibril yake da Nana Maryam sai Allah ya ce fa hamalathu sai ta dau cikin ciki na Annabi Isa alaihi salatu wassalam fantabazat bihi makanan qasiyya sai ta kaɗaitu da wannan ciki guri wanda yake nesa da mutane da daga alamun ciki ya shiga fantabagat ne ai fanfaradat sai ta kaɗaitu ta koma gehe yan rabu da mutanenta makanan basiya wuri mai nisa rabinta da mutanenta fa'aja ahal makhadu a nan sai abin ne ya zo mata alamun aihuwa makhad shi ne naƙuda naƙuda ciwon da mata suke ji in za su aihu shi ne makhad to ba shi ciki ya kai inda ya kai ga alamun aihuwa nan ya zo ma ita na maryam gane ko ila yabi'in nakhlati a gefen bishiyar dabino wani busasshen ice na dabino qala sai ta ce ya laita ni kai cona mitu qabla hada ina ma na mutu kafin ganin wannan ranan wa kuntu nasiyan mansiya in zama mantacciya abu mantawa da ita wadda za a manta da labarinta kun ji abinda maryam take faɗa na farko yayin da ta ga shi jibril ya zo mata da sura na mutum neman tsari ta fara yi allah ya tsare ta da shi ya rabu da ita in shi mai jin tsoron allah ko ba haka ba ne shi ne ɗabi'an mace mace wadda ta ausa sunan mace tsoron maza take yi ba ta iya kusantar maza ba ta iya fito na fito da maza shi ne asalin ɗabi'a na mace amma duk lokacin da ka ga mace ba ta jin tsoron maza tana kafaɗa kafaɗa da namiji to ta hita ɗabi'a na haƙiƙan yadda mata suke mata na haƙiƙa masu tarbiyya masu kirki waɗanda suke da addini ba sa son su yi mu'amala da mazajen da ba nasu wannan shine ɗabi'a na mata shi yasa da yake Allah ya san ɗabi'u na mata yadda yake sai ce mata ya su zauna a cikin gidajensu su daina fita irin fitar da suke yi ta jahiliya na farko amma yau sai ka ga mataye har suna neman a ba su ‘yanci su ma suna da ‘yanci kuma yadda maza suke da ‘yanci abin mamaki matan musulmi ma suna faɗin wannan kuma kun san inda aka samu wannan duka kowa bai gane inda ya dosa ba ne turawa ake koyi su ko turawa sun ce mabiya addinin nasaranci ne wasunsu ko ba haka bane duk wanda zai bi addinin nasaranci inda ba shaidani ba ne babbar abin koyinsa ita ce maryam to maryam wadda ɗan da ta haifa shi aka saukarwa da littafin injila ita ɗabi'anta guji wa maza take yi tsoron maza take yi ba ta mu'amala da maza ma amma yau sai ka ga turawa sun saki can ba su kama nan ba suke hitowa tsirara suna yawo suna ganin wayewa ne to in wayewa ne wa suka yi koyi da shi eh shedan haka suke tafiya suna yawo to yanzu gudu ya mana ruwa ya kare kada bai gama wanka ba akwai matsala ko ba matsala to komin zai faru ma shi faru su wa'annan da suka ɗauki tsiraici wayewa ne su ne fa yanzu suka dawo suna a ba su ‘yanci mata su ma a ba su ‘yanci wasu abin da ya kawo nan ai mace mai daraja ce in kana son ka gane darajar mace shine macen da ta samu sutura sadda take yarinya macen da take da tarbiyya sadda take da yarinya wallahi duk wanda ta suto ta kanta tana yarinya in ta tsuha za ka ga a gefenta ta zamo sarki ma'ana ta zan sarkanya mutane gefenta ƴaƴa masu albarka mazanta na girmama ta kowa yana kala mata amma idan mace tana yarinya ta walakanta kanta bata sitirta kanta ba in ta kai wani shekaru to kamar akuya bori ce gane akuya bori akuya bori sai a sake ta ba a yankawa ba a saidawa in ta kai wani shekaru ita kanta ma abin tsoro ce in ka ganta kamar aljana to haka mace in ta kai wani shekaru an ci amma ana an ci fiskin ne an yada takarda haka maza suke mazan banza ba sanda ki taso ana seke seke seke seke da kin kai wasu shekaru kannin ki sun taso sai a maida ki gehe sai a doko kannin ki a aje sai ku gema gehe kina aike ma tantice tantin suwa tantin banza to shi da za ga waɗannan tsohin turawan yanzu an gama amfani da su na ɗai in ta yi shaye-shaye ba za ta yi kyau ba in ta yi tsirecin ba za ta yi kyau ba ita dai ga ta nan to kuma su ne za su dawo suna dole sai an yi da su to a yi da ku kuyi mai an kare da ku kenan shi yasa za ka ga hasadan musulmai suke yi ku matan musulmai muku sani ba wa'annan masu tsiraicin suna hasada ku ne saboda sun yada can kuma inda suke son su je babu don haka wayewa shine sitirci ki sitirta kanke ki bi dokar Allah ki zauna gidan mijinki ki aikata abin da Allah yake so babu abin da ya kai wannan wayewa ku riba na na Maryam abin da take cewa saboda kumya wannan al'amari daga Allah ne amma ta nisanci mutanenta dan da mai wani ido za ta kalli mutane amma ta san lalacewa a garin nan sai kaga mata suna fada wasu bance duka ba wai wata na ce ma wata in ke yar iska ce da nawa gare ki na banza ni ga sunan na haifa kai akwai matar da suka yi fada wata ta ce da ita ina ɗan da kika haifa a banza in ke yar iska ce ta ce ta ɗauki alkawari ita ma sai ta samu ɗan banza a garin nan ba wayewa ba ne wannan dabbanci ne mace ta kirki in an ga mata irin wannan magana ciya za ta yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim da haka jama'a mataye ku girmama kawunan ku Allah ya ba ku daraja mataye musulmai kuna da daraja kada ku da ku rinka nuna tsaraicin wannan ba wani alheri bane Allah ya kare mu Isa Allah ya ce fa ajaaha al mahad sai naquda ta zo mata alamun haihuwa ila jir'in nakhlati gefen wani iccen dabino wanda yake busasshen iccen dabino ne qalat ya laitani mitu qabla hada maryam take cewa kai cona da na mutu kafin wannan ranan kuntu nasiyan mansiya in zamo mana abunda za a manta da shi mana mantaccen abunda za a manta da shi ana matru a manta da ni ya zama to kawai ne fanadaha min tahtiha sai aka kiraye ta daga ƙarƙashinta fanadaha min tahtiha Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malamai suka ce fanadaha min tahtiha Isa sai ya kirayi Maryam bayan ta haife shi tun yana kasanta malamai suka ce nan wanda ya kira shine annabi Isa ba Jibril ba suna ƙarfafa wannan magana da ƙira'a na Imam Shu'ba shi yake cewa fanadaha man tahtaha sai wanda yake karkashinta ya kiraye ta gane ko? ina ne na'am fanada haman ta ko Allah ta hazani kake bakin ciki kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ai Allah ya sanya idon ruwa a karkashinki ki duba ki gani ga ruwa nan yana fulfulwa a gefenki to ga ruwa sannan wa huzzi ilayki bi jib'in nakhlati ki girgiza wannan bishiya na dabino to saqit alayki rutwan janiya sai diyan dabino ne nan ni su rinka faduwa zuwa gare ki idan kika ga dabino yana faduwa fa kuli washrabi ki ci dabinon washrabi ki sha ruwan ku qarri aina ki farin ciki wacce ta aihu baba miji bakin ciki za ta yi ko farin ciki amma sai ce wa ƙarri aina ki farin ciki kin ji magana ki Allah maɗaukin sarki ya samu dace yanzu a wanda za mu ciro nan daga cikin abubuwan mamaki da suka faru ga ta dai iccen dabino busasshe ne amma Allah subhanahu wataala ya raya shi don ya nuna iyawa irin tashi kun gane ko sannan nan gurin take babu ruwa Allah ya samu mata da ruwa sannan aka ce ta jijjita motsa wannan icci dan ɗaya su haɗu malamai suka ce abin kula shi ne Allah bai iya kawo mata dabino ya aje mata a gabanta ko yana iya ko bai iya ba me yasa aka ce ta motsa shi da kanta iccin ya faɗo mata da ɗaya ta amfani da su in gane hikimar hikimar shine al'ahdu bil asbab kakka dauka komi sai an yi ma ba Allah ya alƙawarin shi zai ciyar da mu ba to kakka ce bari ka shige daki ka kwanta kai ta kwana a'a hito zuwa nema daga abin da Allah zai yi shi yasa yana daga cikin hikima ita ma ta da ta yi wani abu sai Allah ya kama mata sannan malamai suka ce me yasa aka kawo mata da bishiyar dabino ba sauran dabine ba kuma yasa ya zama danye ba busasshe ba annabi suka ce saboda yana dauke da amfani da dama wanda Allah ɗaya sa adadin abin da dabino yake kumshi da shi na amfani Allah madaukin sarki ya samu dace fa'imma tarayin na minal bashari ahada inda za ki ga wani daga cikin mutum ɗan adam ya yi miki magana ba kule ki ce da shi inni na zartu lirrahmani sauma ni na yi bakance ma Allah na zan kame bakina ba zan yi ma kowa magana ba an nazar shi ne bakance malamai suka ce haza mashru'un fi shar'ihim shari'an su su an shar'anta wannan shi yasa aka ce to ki ce kin yi wannan makanki ba za ki yi magana ba Allah ya samu dace shi yasa maluma suka ce duba ku ga abin mamaki kissar annabi zakariya an ambaci kame baki a ciki ayatuka Allah tukalliman nasa eh eh illa ramza ko can ku sawiya ko ba haka bane sawiya yawa ba za ki samu damar yin magana ba kana lahi a kalau amma baka yin magana ita ma maryam sai an ka ce duk wanda ya tambaye ki ina kika samu da ki ce da shi kin kara bakin ki baka yin magana su akwai alamun da suka gane kayan alkawarin ba za ka yi magana ba da ka musu wannan ishara za su gane wanga bai magana ya yi mukan shi bakanci kaga akwai alaka tsakanin kisoshin guda biyu falan ukallima al-yawma insiya yau bazan yi ma wani magana ba fa atat bihi qawmaha tahmilu sai ta zo da shi a wurin mutananta tana dauke da shi annabi Isa qalu ya maryam suka ce ya ke maryam laqad ji'ti shay'an fariya haƙiƙa kin zo da abun kyama fariyan ai munkara kin zo da abun kyama wanda abarkin ka zo da shi bai kamata ya za ki zo da ɗa mun san baki da miji wani ajin maganar ko sai suka ci gaba da cewa ya ukta harun ya ke ɗo harun malamai sun yi bayani wasu ce harun ɗan uwanta ne na addini ma'ana mutum ne mai addini irin ta ce da ana so a kwatanta sai a kwatanta shi da ita wasu ce a dan uwanta ne na nasaba wallahu alam mu Allah bai gaya mana wani Haruna bane mu mu bar shi ya ukta Haruna yake wa Haruna kun gane ko inda ba mu bukatar mu san wani Haruna ne anan yake ya uwar Haruna ma kana abokin ra'sawi babanki ba mummunan mutum bane mana babanki ba mutanaci bane na dai kenan wa ma kanat ummuki bariya kuma babarki ba karo ba ce don mi za ki zo da ɗa ba ki da aure ana samu dace kun gane misali me za mu fahimta a cikin wannan ayoyi abu na farko idan ka ga mutumin kirki a cikin wani yanayi da baka san shi ba ka san mutumin kirki ne zargin shi za ka yi ko tambayar shi za ka yi labari za ka nema ko zargin shi za ka yi labari ya kamata ka nemo kun san wannan mutum ne kirki ce yau kun ganta da ɗa bai kamata ku zarge ta ba kamata ku ce marimi ya an kai haka bai ba a yi sun ka hauta da zargi kamar yadda ya faru da nana aisha nana aisha da aka ganta da sufuwan ya jayo ta munafukai suna hange sai sun kace eh ba ga mutum wallahi an yi wala kun gane misali wannan yana son ya nuna ma ɗabi'un mutane don kana mutumin kirki duk sanda aka zo da labarin kayi kana sai an samu dubban mutane sun yadda kuma ba tare da an yi bincike ba kina abin da zamu ciro cikin wannan ayoyi mu da muka biyo ta kan Qur'ani sai da muka ga mutum ya aikata wani abu na munkiri munkari ko kafin mu zarge shi mu bincika ya aka yi hakan ya faru wannan shine sunna nana Aisha haka aka ta yaya da bagara tsawon wata guda ba samu labari ba sai wata rana wata mata ana nace ta ce tir da wani sai Aisha ta ce haba mutumin da ya ji yakin bada zaki ce da shi ta ce aisha baka da labari wani ne wai ya ce an ganki da wani kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza aisha sai ta so mi babu lahiya ta ji labarin haka mutane suke shi wannan dabi'a na mutane gutsurin tsoma ko ba haka bane tun da akwai shi a yanzu sai a zo ai ta yada ka ai ta yada ka magana ai mata shi ne na ai mata kwalli ai mata kuma kuma wallahi ƙarya ne Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa a cikin kissan na Aisha da nana da kissan na Maryam akwai labari mai ban mamaki wanda ake ruwaitowa daga cikin labaran Imam Baqlani wani malami ne kwararre malami ne wanda yana fatin wata rana ya je wajen sarkin Rum da ya je shi sarki ya tara manyan-manyan malaman nasara wuri guda sai ce musu wanga malami ku yi ƙoƙari ku kumyatar da shi ku kure shi ku gaya mai magana da zai kumyata cikin mutane a yi dariya a ƙashi ya rasa abin da ce sai malamin su su malaman nasara malaman nasara ba su ne ke cewa isa allah ba ne ba su ke cewa maryam allah ba ce ba su ke cewa isa ɗan allah ba ne akwai mai girmama maryam irin su a faɗarsu ko ba haka ba ne sai gurin sai ya tashi sai ya ce da imam bakalani a cikin ƙur'anin ku ubangijinku ya ba da labarin mata annabinku ta yi alfasha dawa yake na na aisha ko shi ne simanin imam bakani sai ya ci da shi eh haka ne amma ba mace guda bane qur'anin mu ya bada labari mace biyu ne Allah ya bada labari dai ita hamma ta yi ciki ta aibu dai ba ta yi cikin ba inda akwai wanda ya kuma yace Allah ya wanke su duka da wanda ba ta yi cikin ba da wanda aka yi ma kazahin da wadda an kai maka zahi ba ta ciki ba da wadda ta yi cikin ta aibu duka Allah ya wanke su sai ce da shi amma inda akwai wadda ta cancanta a soke ta wadda ta aibu ne inda wa yake ya ce ku ba kun ce maryam Allah ba ce to yadda aka zargi na na Aisha kuma iyayenku sun zargi na na maryam don ta zo da ɗa ba da uba ba ce inda a tabbatar da kalmar alfasha ne wa ya fi cancanta a tabbatar da kalmar alfasha eh ba maryam ba to yace Allah ya barzantar da su saboda haka mu musulmai da nana maryam da nana aisha duk tsarkakakki ne a gurin mu Allah ya dauka su ya ba su daraja babu hitar da zai kafara sai shiru an ba shi amsa ko ba ba shi amsa ba sai sa baki makami ne in ba ka da baki sai a ce da kai a ce a kare ba wanda za ka ce na kowa ya yi bakin shi Allah samu gaci to ina ne fa'asharat ilai sai ta yi nuni zuwa gare shi mana ta nuna annabi isa alaihi salam zuwa ga mutane mana ta ce musu to gashi nan ku duba ku gani ni dai ban magana ɗaya nuni zuwa ga shi annabi isa alaihissalatu wassalam ƙalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta yaya za mu yi magana da wanda yake cikin zanin goyo sabiyan kuma ga shi ƙaramin yaro ta ƙaƙa za mu magana da shi ina da ya ce ma mahad ko masu jinjirai satin ƙarshe da aka yi eko aka ce to satin gani ba ana zuwa so ensemble ba eh cikin ensemble ba akwai wata yar katifa mai ɗan gidan sauro ba mi a sunanta da larabci irin da ake ce da ita mahad ɗan kubun ɗan kubar da ake sa ɗan jariri ciki idan ka sauro ya cije shi da sauran shi to da larabci shi ne mahad to sai ka zo ganin biki ka iske jinjiri ciki sai wata ce gashi nan ku hira abin bai baka mamaki to shine da Allah yake ba mu labari Allah yake ta fa asharat ilayhi dai nuni zuwa gare shi to su ma sai suka yi mamaki qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka ce yaya za mu yi magana da wanda yake karami yaro a cikin eh, zanin goyo na babarsa za mu yi magana da shi qala sai annabi Isa ya ce da su inni abdullah ni fa bawan Allah ne ataniyar kitab ya bani ilimin littafin at-taura sannan kuma ya bani ya sauko min da littafin injila ma'ana zai ilmantar da ni at-taura kuma zai sauko mini da menene da littafin injila dan sanda yake magana ai bai fara da awa ba ko sanda yake magana ai ba a sauko masa da injila ba ko ba haka bane ma'ana yana ga musu abin da zai faru sannan kuma yace menene waja'alani nabiyyan zai kuma sanya ni in kasance annabi. To, na akwai abin la'akari. Annabi Isa da Maryam ta ce gashi nan ku yi magana da shi. Da ya tashi yin magana, kamata ya yi ya wanke Maryam ya ce Maryam ba lalata ta yi ta same shi ba. ko kuma ya ce shi a bamu Allah ne cikin magana ga biyu wacce ya kamata ya fara da ita eh inda yanzu ba magana wa'azi ta ake nan ba magana Maryam ba ta da shaida shi ya shaidai ta to ya fara wanke ta amma sai ya fara da haƙƙi mafi girma haƙƙin Allah ya fi haƙƙin Maryam girma shi yasa ya fara da haƙƙin Allah tukuna kafin haƙƙin Maryam gane ko sannan kuma ya ambaci suna ce inni abdullah ni bawan Allah Allahu ismu ne ko an yi idafan shi zuwa ga abin nan abu inan abdu mudafu Allah mudafu ilayhi suna da cikin suna mafi girma wanda Allah subhanahu wataala ya jingina bayi zuwa gare shi ko kuma Abdulrahman da Abdullah a ce nan inni abdullah wani wuri Allah ce wa ibadur rahman ko ba haka bane mana bayan Allah mai rahama sai sa suna abdullahi da suna abdurrahman sunaye ne masu karfi sosai da yake da hali yana samu ɗansa sai dai in ka samu ɗanka suna abdullahi kakka irin namu a tsaida ma shi abdu ko abdul ɗan garin gaba abdul ba kakka yadda kun san mafi yawanci iyaye maza su suke bari suna yayan sai rana ce ba iyaye mata ba da ka ji kowa ta canza suna kaɗan kai kawo ba ka santa ba ba zagi ba cin mutunci amma ka gaya mata maganganu na ranka ya ɓaci kuma ka asaki to ita da kanta za ta yaƙi da ta ji wani na gida ya kira sun ce wallahi baban shi bai so bari sunan shi kaza to in ka dage da yaron ya fara wayo to shi yaron ko an kira shi da sunan in ba wanda ya saba da shi ba bai ma waigawa inan dole ya saba da mutum su na ka sai mun ɗabbaka wannan Allah ce mun kan wannan na ne ya ce waje alani mubarakan aina makuntu ko ba haka bane sannan ya sanya ni mai albarka duk inda nake imamu ibn abbas yake cewa mu'allima lil khairi Allah ya sanya ni wanda zai rinka ilmantar da alkhairi duk inda nake wannan shine sifar mu'mini kai mu'mini kai kokari ka sifantu da mubarak an takuna mubarak ka zama mai albarka aina ma kunta duk inda kake ya kamata duk inda ka zo ya zama akwai albarka da mutane za su amfana to shi mu'mini kamar bishiyar dabino ne bishe da biyu dukkaninta alheri na ko ina kun bayanci hausa idan bai kamata kana mu'mini ba duk inda ka zauna mutane ba za su amfani da alherin ka ba kaga annabi isa yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah subhanahu wataala ya sanya ni na kasance mai albarka duk inda ni kasance wa awsani bis salati kuma Allah subhanahu wataala ya wayi min wasici da yin sallah ma'ana da cika sallah wa menene wazzakati da bayar da zakka ma dumtu hayyan matukar na kasance ina raye ma dumtu hayyan matukar na kasance ina raye shi yasa malamai suka ce arkanul islam rukunan musulunci gabaki ɗayansu suna daga cikin abun da aka yi wasicci da su a dukkan al'ummomin da suka gabata zaga kowane annabi yana wasiccin mutanensa da su yi sallah a ba da zakka na dukiya a yin azumi yadda aka wajabta muna su ma an wajabta musu ya yi halabi na amanu ko tiba alaikun siyamu sai Allah ce mene kama ku tiba alal da dina min qablu ashe ba mu ne farko da muka fara yin azumi ba sai dai kowane da sabanin yadda ake shar'anta musu yin kasa an fahimci Hausa amma dai abinda duk aka wajabta mana su ma wajabta musu Allah ya samu dace na'am sannan yace ma dumtu hayyan matukar ina raye kun gane abin da ake nufi anan takalif at-takalif la tasqutu hatta al-maut wajibcin yin ibada ga Allah har mutuwa baya faduwa akan mutum kaka ce na tsoha shekaru sun yawa a'a ko shekar ka nawa a duniya kana nan bawa aikin nan da Allah ya dora ma bai sauka ba mutukar kana ta hankali kuma za ka iya yi dole sai kai da yawa suna suka ce da wannan wani yanzu inda zai kai shekara saba'in misali babansa yana da shekara ɗari duka ba su manyanta ba da shi sai shiga yanzu ai shi ma ya kama ɓangaren shi sai shi kyale baban a ɗayan ɓangare a'a ko nawa kake da su kana nan dai ɗa shi ma yana nan uba abin nan da Allah ya ce kai mai har yanzu bai sabka ba inda dai yana rayu an banci wannan wani da ya yi aure ya koma gida da matashi ya kama haya to shi ke nan baba ya je da mama nima in je da matana a'a kana nan mai mata kuma shi yana nan a matsayin babanka haƙin nan da Allah ya ce ka yi mai bai faɗi gare ka ba don kayi aure ka kyautata masa shi ya samu aurata da yawa abin da ya sa suka kasa gane komai sun saki haƙƙin da Allah ya ɗora musu wani shi ce kasuwa ba ta yi gari ya zahi kaza kaza kuma bai kyautata ma yayan shi shi dai daga matar shi sai matar shi daga matar shi shi yayan shi ko ba shi mahaifi da kanshi a'a biye da gari ya zahi dai uba uba ne misali da nake kawo in ba ka yi ruka ka kyautata shi aka ka kamanta gwargwaro yadda za ka iya haka sallah wani in ya kwanta bai da lahiya sai ka zo gani sai ce ma alaga mata mana ya za yi yau ka sallar nan wallahi ni tun da na kwanta yi kwana na ashirin bai yi sallah yi kwana na sha bai yi sallah wannan ba uzuri ba ne shi yasa ake son mutum ya fahimci addini kowane irin hali ka shiga kakka bari abin da Allah ya wajabta ma ya wuce ba ka yi shi ba ka yi shi iya halin da ka samu kanka da Allah ya ce da manzoyi wa abudu rabbaka hatta ya ce ka leƙin ka bauta wa ubangijinka har tabbata zo ma ma'ana har mutuwa ta zai same ka za ka ba a wasa shi yasa annabi isa ya ce matukar ina raye zan ci gaba da yin ibada ga Allah wa barran bi walidati zan zamo mai biyayya ga mahaifiyata ma'ana zan zamo mai tausaya mata wa lam yaj'alni jabbaran bi sanya ni in zamo mai kikasassiyar zuciya ba sannan menene shaƙiyan bai sa in kasance shaƙiyi ba abin ake shaƙi asiyar lillah wanda yake sabawa ni ban kasance mai saban Allah ba inda girman kai sannan kuma ni ba mai saban Allah ba Allah samu dace ku duba ku gani sai yake cewa wa barran bi walidati da gawa ake jingina shi ga uba ko duban da annabi Isa da inda za ka ja ce isa ibn maryam saboda shi bai da uba sai yasa nan da ya tashi magana da yake bai da uba sai ce zai ma uwarsa biyayya dama bai da uba uwar tashi ke na abin yasa Allah ya samu dace ƙaryar banza wai mata ku ce ku da maza duk ɗaya kuke to ne an ka ta yi ekul za a sa sunan ɗanki ki ce a cire sunan baba a sa sunanki yan tambayi ke ce a yi ɗaya na tana yi wa a kai haba ba guda ba ne namiji kawai namiji ne ku bari Allah ya ba maza darajar su kuma kuna da taku ko ba haka bane da haka inda kuke da daraja mun bi mun sallama mu ma nan tamu kaf ku shigo ku bar mu da kayan mu Allah ya sa mu dace sai sai ci gaba da cewa wassalamu alayya aminci ya tabbata a gare ni yau maulidtu ranar da aka haife ni ma'ana Allah ya kare shi daga tsakura na shidan wa yau ma'amutu da kuma lokacin da zan mutu ma'ana bayan na mutu radda nun mutu ranar yana cikin aminci kun gane ko menene rashin amincin wani wanda ba isa ba shine dabta na kabari dabtatul qabr matsa na kabari duk wanda ya mutu sai kabari ya yi mai lalai da lalai da zuwa duk wanda ya shiga kabari na taɓa yana khutba kan sahabin da shine Allah ya ma alfarman ba zai samu wannan dakka na kabari ba amma banda haka duk wanda ya zo kabari zai masa lalai da zuwa shine an ka saka bayan an ruhe sai ka sata matsa su sai ta bane ka kakka annabi isa shi bai da wannan shi yasa yake ta shi da ya mutu a kawari bai samu wannan amma duk imanin ka sai ka samu wannan sai dai malamai suka ce shi mai imani ƙasa za ta manne shi kun san dalili kamar uwa ce tana da ɗa wanda take so ta daɗe ba ta gaishe ba sai a ce ai ga shi ya zo sai ta zaɓi da ta ɓungume shi wani irin rumuwa za ta yi masa an daɗe ba haɗu ba haka ne ƙasa za ta yi duk bawa na kirki ƙasa tana marmarin gashi ya zo cikinta mu ba ‘yan ƙasa ba ne turar da muka zo mu in nagari ne za ta karɓe mu hannu biyu to saboda murna sai ta manne mu shi ko kahiri za ta yi mai manna ne na musiba na azaba haƙar ƙarfi wannan siya hito da wannan za ta kuma bar shi haka saboda bai bi Allah ana ka amintar da mu ranar da za mu kuma cikin kabari na'am wa yau ma mutu da ranar da zan mutu wa yau ma uku hayyan da ranar da za a tashe ni daga cikin kabari na duka yana cikin aminci alati zalika haka ne ko zalika isa ibn maryam wannan fa shine labarin isa dan maryam qaulul haqqi labari ne na gaskiya allazi fihi yamtarun wanda suke yin shakku game da shi su nasara kenan wanga labari da qur'ani ya bayar shine labari na gaskiya game da annabi isa wanda su nasara suna musu suna karaitawa ne in kana son labari na hakika game da annabi isa sai ka garzayo ka shigo cikin alkur'ani mai girma sai yake cewa a gaba ma kana lillahi an yattakhidha min walad baya cancanta ga Allah da a ci yana da da Allah baya da da subhanahu sarki ya tabbata a gare shi idan qada amran in dai ya hukunta wani abu yana son ya faru fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun zai ce da wannan abun kasance ne sai ya kasance kun je da lamarin yake kenan shi ma isa Allah ya buƙaci kasancewa shi ne ya kasance ba ɗa ne na Allah kun san su nasara suna cewa annabi isa wasu ce Allah ne wasu ce maryam Allah ce wasu ce annabi isa dan Allah ne duk ƙarya ne Allah ya ce zalika isa ibn maryam wannan shine labarin isa dan maryam wanda Allah ya bayar a cikin alkur'ani qaulul haqq ay khabarul haqq labari na gaskiya alladhi fihi yamtarun wanda su nasara suke yin musu a cikin shi Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min walad baya dacewa ga Allah ya rike da subhanahu sarki ya tabbata a gare shi idan qada amra in ya hukunta wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun yana ce da shi kasance ne fa yakun sai ya kasance fa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu kuma lalle shi Allah subhanahu wata'ala rabbi shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijin kuma haliccinku fa'buduhu wa bauta masa hadha siratun mustaqim wannan shine addini tsayayye bauta wa Allah shi kadai shine addini tsayayye to anan fa فاختلف الأحزاب من بينهم ƙungiyoyi na kafurai sai suka samu saɓani tsakaninsu. Kun gane ko? Saɓani mi an ka samu, wasu su ce annabi Isa Allah ne, wasu ce huwallah, wasu su ce ibnullah, wasu ce ɗan Allah ne, kuma hinta wasa wasu su ce sharikahu abokin taimakon Allah ne. Ku kaji saɓani da aka samu, kenan su kafirai game da matsayin Isa ba su yi kalma guda ba. shi sa kowa da nashi kungiya ga ƴan kungiyar Isa Allah nan ga ƴan kungiyar Isa dan Allah nan ga ƴan kungiyar Isa mataimakin Allah ne kun fahimci Hausa shi yasa na Allah yake ba mu labari Allah ya ce fahtalafa al-ahzabu min bainihim kungiyoyi na kafirai suka samu sabani a tsakanin su fawailul lil ladina kafaru ban azaba ya tabbata ga waɗanda suka kafirce wa Allah min mashhad yawmin azim na daga taron da za a yi na rana mai girma ma'ana na azaban da zai shafe su a ranar kiyama in su mutu ba su tuba ba Allah ya ce a aya na gaba asmi bihim ko asmi bihim bi ma'ana ma asma'a wane ne ya kai su ji game da abun da zai faru a ranar kiyama wa absir sannan kuma absir bihim ma'ana menene ma absara menene ya kai su ganin abun da zai faru da su ranar tashi alkiyama yau mai atuna na ranar da za su zo mana kenan nan ga an yi kamar ta'ajjubi ne ma absarahum absir bihim ma asma'ahum asmi bihim sai ta zama ma wannan ta'ajjubiya ne kenan nan kamar Allah ya zo da siga ne na ta'ajjubi wa ya kai su ji ko kuma mamaki game da irin jin da za su yi game da abin da zai faru da su ranar alkiyama ko kuma game da irin ganin da za su yi abin da za su gani na azaban da zai shafe su yau mai a tunana ranar da za su zai ke muna ranar alkiyama kenan lakin zalimuna ne yau mafi dalalin mubin sai dai su azzalumai a yau ma'ana a nan duniya shine fi duniya kenan fi dalalin mubin suna cikin fata mabayyana wa anzirhum yawmal hasarati Allah ya ce da manzansa ka gargaɗe su ka tsoratar da su game da rana na taɓewa hasra ce yawon nadama ranar da na sani ka gargaɗi mutane game da ranar da na sani in ƙudiyar amuru yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta al'amari nan hukunta al'amari shine aka shiga da 'yan aljanna aljanna aka shiga da 'yan wuta wuta wahum fi ghaflatin su suna a cikin gafala mana suna a cikin jahilci da makanta wahum la yu'minun su sun kin imani game da manzo sallallahu alaihi wasallam inna nahnu narithul arda lalle mu ne wa'inda zamu gaji kasa bayan mutane sun yi rayuwa wa man alaiha da dukkan halittun da suke saman kasa wa ilaina yurja'un kuma a gare mu halittu za su koma واذكر في الكتاب إبراهيم كباس الأباري جمدا للتاه النبي إبراهيم أكنكو عندما شكو كسر النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه كان صديقا أكنكو shi ya kasance mai gaskiya ne ma'ana mai gaskatawa ne game da imanin shi da Allah nabiyan kuma shi ya kasance annabin Allah ne in ƙala li abihi yayin da ya ce da mahaifinsa ya abati ya mahaifina lima ta'budu ma la yasma me yasa ko dan me kake bautar abun da baya ji wala yubsiru kuma baya gani wala yughni an kashe an kuma bai amfana ma komai dan me kake bautar sa kana bautar gunki baya amfana da kai komai baya tsinana ma komai jama'a ba akwai ayatan baya nan ba ina kallon wani bidiyo mutanen indiya maciji irin babban macijin nan ya zo saniya da suke bauta yana ɗiɗiye ta yana neman ya kashe ta wai sun zo suna kashe shi kai ya kashe musu allansu ya Allah ya bada mutum ya bada shi to yanzu wanda ko maciji bai ya kashe maka ne ko kuma shi ne Allah ka ta shi mami to kun san barin ba mu wani abin da ya kamata mu kiyaye kun san shedan shi duk inda lalata take shi nan yanzu wannan mece shi salula ko idan ka aje ta a matsayin Allah a ɗaki to shedan zai zo ya tsaya kusanta duk sanda ka zo kana yi mata wani abu kacce ta baka kaza ta baka kaza sai shedan ya dauko abin da shi aje maka shi tai wani guri hissa to sai shi aje ma shi da ka bace ka halaka ai da yawa masu ciya suna boto gumaka su suna ganin amfanin abin shaidanu ne ke zuwa su tsaya nan a shaidan bai bar ɗa da mai huta ya ce ya abace ya mahaifina kuji kalma ce ta tausayi yanzu ya ce ka muka irin da goga ya ce kai wallahi su ba baka za ka za ka za'a magana ta tausayi ce ya abace ya mahaifina inni qad ja'ani min al-ilmi hakika ilimi daga gurin Allah ya zo mani ma lam ya'tika abunda bai riga ya zo zuwa gare ka Allah ya sanar da ni abunda kai bai san shi ba fattabi'ni kashbini ma'ana ka bi addini na ahdika siratan sawiya zan shiryar da kai hanya ta daidai wadda za ta kai ka samu yarda Allah. Ya abati, ya mahaifina, la ta'budu shaitan, kakka bauta wa shaitan. Inna shaitana kana da rahmani asiya, lalle shaitan ya kasance mai sako ne game da Allah mai rahama. Ana yana kafircewa Allah subhanahu wataala. ya abati ya mahaifina inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman ina jin tsoron kar wani azaba ya shafe ka daga gurin Allah mai rahama kaga inna shaytana kana lir-rahman ko ba haka bane sannan ne yake cewa an yamassaka azabun min ar-rahman ko ba haka bane in ka ce muku maryam suratul rahman akwai ambatar rahama a ciki kuma akwai tafsiri yana karanta zaka ji kana jin laushi a cikin zuciyarka wanda duka abin da ake kawo ku yi magana ma da annabi ibrahim yake yana lausasa magana ne yake cewa ya abati ya mahaifina inni akhafu an yamassaka azaban min rahman ina tsoron kar azaban Allah ya shafe ka wa takuna lish shaitani waliya ka zama makusanci ga shaitan a cikin wuta ba na son kai tarayya da shaitani a cikin wuta dan haka ka bi Allah ka kuma nisanci sharri maganganun da shaitan Ƙala sai shi baban ya ce da shi, A ragibun an ta'an alihati, kai ka biciri wa gumakana ne, ya Ibrahim ya kai Ibrahim, fi'ili na ragiba, idan ya yi ta'addi bi'an to yana nufin kyama ne, in kuma ya zo da fi yana nufin ƙauna ne. Kamar yanzu ka ce da mutum an ragaba an ka fasar shida shi ne ba na son ka ba na ƙaunar ka amma in ka ce an ragaba fi ka ina son ka in ka cire an kasa fi ya zama soyayya in ka cire fi kasa an ya zama ƙi shi yasa yake cewa a ragibin anta an ba fahimta wasa kenan kai kaƙi abun bauta na ne ya ibrahim da illam tantai in baka daina wannan magana la arjumannaka zan jefe ka sai aka yi taukidin fi'il mudari bi nuni taukid ila haka ne ko shi yasa fabuniya alal fathati لأن المضارع يبنى على الفتحة إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة ثم إن المضارع إذا اقترن بلام فهذا اللام إذا اقترن بلام ثم أكد بنون التوكيد الثقيلة فهذه اللام تدل على القسم إن النم رنسوا يكي كرد قسكيكي والله زن يما كذا زن يما كذا زن يما كذا نيزا كيما كذا نعم wahjurni maliyan kuma ni ma'ana ka kaurace min ina na muke hmm jona ga wuri wahjurni maliyan ka nisance ni da nisa ma'ana ka nisance ni da aka ce maliyan matukar ina raye ke ma'ana ka nisance ni da nisa ma dun tu hayyan matukar ina raye ba ni ba ka gane Allah ya samu dace yayi ba matsala inda za mu mun kusan tashi ai ko Allah ya samu dace hmm hmm to wallahu alam Allah bai bayyana mana anan ko ba haka bane ina tambaya ne yace kamar yana nuna ba lokaci guda ne wannan maganganu ba to wallahu alam iya dai fahimta na ga abin da Allah ya kaito muna akwai lokacin da abu zai iya faruwa lokaci guda akwai lokacin da abu zai dade da faruwa wannan ma yana da faruwa sai a hakaito magana a lokaci guda zai iya wa yayi wa'annan maganganu a lokaci guda ne zai iya wa yayi ta maimaita su ne wallahu alam ma da ƙarshe dai baban bai karɓa ba kuma kakka nuna kai ka zan babba a gida ka yi magana an ya karɓa ba ruwanka da baba annabi ibrahim su da yake wannan magana ba yana yaro ba ne ya san abin da yake yi amma baban yana tsaurara masa magana don haka kowa ya sai da zai mu'amala da mahaifinsa don mahaifinka ya ƙi karɓar ra'ayinka yana nan a mahaifinka dole ka daɗaɗa magana gare shi ka yi ladabi na magana gare shi ka yi masa biyayya haƙƙin da duk ya kamata ka bashi ka bashi an fahimci hausa to bale ma wani baban yana sallah ko ba haka bane abu da ya kwar wasu kurakurai da baban ya kamata ya gyara saboda baban bai gyara ba sai ya ce to mun kyale su ma mun ja nama masallaci ba ran da su ai wannan ba da awaci ta hadisin sunna an fahimci hausa mahaifinka mahaifinka ne ko da kun samu sabanin fahimta a addini yana na mahaifinka ka girmama shi ka bashi daraja shi kuma ka yi magana da zai fahimci wannan ɗana da ke mai magana Allah ya kare mu qala salamu alaikum in ce aminci ya tabbata a gare ka ya baba sa astaghfiru laka rabbi zan roƙa ma gafara ubangiji na shi Allah subhanahu wata'ala innahu kana bi hafiyan ko haka bane ma'ana shi masani ne game da abunda zan faɗi game da kai na addu'a da zan yi bi ma'ana aliman in arada an yastajib da'wati Allah masani ne game da abin da nake kira zuwa gare ka in yaso sai karbi addu'a ta shi ne da kai kina addu'a ake mu iyaye dan kaga babanka ya shiga wani hali kai mai addu'a Allah ka shirye da babanka ka ci gaba da kyautata masa innahu kana bi hafiya shi Allah masani ne game da al'amarin da yake tsakanin da an gane wannan ko yasa bin ba sai ce hafiya ai aliman masani ne game da abin da ke tafiya in yana so yana karba addu'a ta ya shirye da kai wa atazirukum zan kaurace muku wa ma tad'una min dunillahi da abin da kuke bautawa kuma bayan Allah wa da rabbi zan ci gaba da bautar Allah subhanahu wata'ala ubangiji na asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiyan ma'ana ni ina da tabbacin ba zan zamo tababbe ba game da bautar ubangiji na du'a ana shine ibada misali ce du'a hiya ibada ko ba haka bane to nan da yake cewa asa za ta zo ta bada ma'ana na tabbas asa Allah a kuna bi du'a'i rabbi shaqiya tabbas ba zan kasance tababbe ba game da bautar ubangiji na da nake yi falamma tazalahu yayin da ya kaurace musu kuma ya abuduna min dunillah da abin da suke bautawa kuma bayan Allah wa habna lahu ishaq sai muka bashi kyautar da annabi ishaq wa yaqub da kuma annabi yaqub wa kullan ja'alna nabiyya dukkan su kowanne mun sa shi ya zama annabi Allah ba babba kyauta ba ce ƴaƴa biyu a jere dukkan su su zama annabawa amma nan an ambaci annabi Yaqub a matsayin ɗa don a nuna mana ya halasta jika a ce da shi ɗa. Da shi annabi Yaqub ba ɗa ba ne na annabi Ibrahim na kai tsaye. Mana tsakaninsu akwai Ishaq, annabi Ibrahim shi ne ya haifi annabi Ishaq, annabi Ishaq shi ne ya haifi annabi Yaqub. Kun gane ko? Gama babu laifi ya zamanto jika an ce da shi ɗa inda idan babu ɗa jika yakan kofi makwafin mahaifinsa ko a gado idan ga ɗa jika bai gado amma da zarar aka ce ɗan ya mutu to jika shi zai to ya ci abin da ɗa zai ci kuma duk da haka ƙarin ni'ima nan Allah ya bashi annabi Ismail alaihi salam shi ma annabin Allah shi ma an baton shi zai zo a cikin wannan sura insha Allah warkur fil kitabi Musa ka ba su labari nan ne ko na tsallake wa wahabna lahum min rahmatina sannan mun yi musu kyauta daga cikin rahamanmu Allah madaukin sarki ya samu dace waja'alna lahum lisana sidqin sannan muka sanya musu amana muka karrama su da lisana sidqin zance face harshe na yabo muka karrama su da harshe na yabo aliyan wanda yake madaukaki ne ma'ana muka bar yabon su a bayan ƙasa bayan sun wuce shekaru da dama duk sanda an ka ambace su za ka ga yabon su ake yi ana yi musu addu'a wannan ba rama ba ce rahama ce da ƙuran Allah shi ne sai Allah ya ce wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ina ganin ana nuna mana lokaci yayi kuma mun zo gaba ta labarin annabi Musa dan za mu kwana in Allah ya kare sai mu tashi akan shi Allah ya samu dace dama suratul maryam darasi hudu take da shi mun yi ɗaya gobe insha Allah ban da gobe za mu kare mu shiga wata sura wanda muka daidai Allah ba mu lada da muka kuskure Allah ya fi mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka